الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو بركة مرساك هدوى أدرسي لمكي قبل تروى na daura ta wato manhaj na istinbati wadda muka sanya masu suna manhajul istinbat ta'silan wa tatbiqa wanda kuma ajiya muna cikin suratul baqara mun kare bayani a aya ta 222 anan muka tsaya ko a yau ka mu tashi aya ta 228 kuma a shafi na ɗari cif-cif ko ba haka ba yawwa to shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal mutallaqatu يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون كما كان بدأ والمطلقات ما تودن أكسكي يتربصن بأنفسهن za su zauna da kawunansu ba za su yi aure ba kenan salatata ƙuru sai sun yi jini uku ko kuma sai sun yi tsarki uku domin kalima ta ƙuru jam'i ne na alƙarƙu duk da ke su malaman luku suka ce daga uku zuwa goma ana masa amfani ne da jam'ul ƙilla daga goma zuwa abin da ya sama ana masa amfani da jam'ul kasra to amma nan gashi ƙur'ani ya saba ma wannan sai zama toke don ba wajibi ba ne idan jam'i akwai jam'ul qilla da jam'ul kasra in babu kuma wanda akwai shi ne za a aiki da shi to kaga kalima ta alqaru jam'in ta aqra da alhamza wannan aya abinda za a yi istinbati a karkashin ta cewa mace za ta yi jini uku ko kuma ta yi tsarki uku da ke malamai sun fi rinjayar musamman da malikiya cewa wato jini wato uku ake lissafi ba tsarki uku ba wato tsarki uku ba jini uku ba an gane ko yauwa saboda yan an ce daga uku zuwa goma ana sabawa a sa ta'un ga maza ba a sa ta'un ga mata sai a ce salatu nisa'in salasatu rijali to kaga da ce salasatu salasata quru to kaga tsarki at-tuhur muzakkar ne amma al-haidha muannath ne kaga da haidha yake ni da yace salatu haidat abinda kun su malamai suka ci kuma nan matar da take tana ganin jini ita ce ake magana na abinda za mu gane macar da take da ciki ita ba ta shiga ciki ba ita inda ta tana karewa ne a lokacin da ta yi ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna matar da kuma ta tsufa ba ta ganin haila ko wadda take karama aka yi mata aure ba ta kai ganin jinin haila ba ita hailarta shine wata uku wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid sai kuma matar da aka aure ta ita ku aka sake ta kafin a kawo ta gidan miji ita ba ta da idda ya ayyuhal ladina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طب إذا مكذوكما الصفحة 130 da uku tunda can ne aya tana da kusan safha biyu aya safha ta ɗari da talatin ɗari uku da sha uku nake son ci ɗari uku da sha uku sai na juya ɗari ɗari uku da sha uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce والمطلقات يتربصن بأنفسهن والمطلقات ما تودن da aka saki yatarabbasna bi anfusihinna suna gama da ka'unan su salasata quru hasi sarki uku ko kuma su yi jini uku haila uku kidan a wajen wadansu malamai to wannan aya tana nuna cewa wajibi ne mace ta yi ta yi idda an gane ko to menene dalilin da yassa an ka ce mace ta zauna ta yi jini uku haka kawai babu wata hikima ai don abin da kaga shari'a ta yi umarni akwai hikima ciki ko ka gane ko baka gane don abin da kaga shari'a ta hana akwai illa ciki ko ka gane ko baka gane ba to anan saboda masu kakalin karatu za su iya cewa duk cikin qur'ani babu inda Allah ce mace ta yi haila ta yi idda babu sai su kace kace a'a Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru sai a ce a'a wannan labari Allah yake bayarwa wal mutallaqatu matan da aka saka yatarabbasna suna zama babu umurni sai a ce maka a'a nan shi khabarun ne urida bihi al insha khabar urida bihi al amr domin ahyanan al khabar yuridu yuradu bihi الأمر أو النهي أسلم مجنت والمطلقات ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء sannan kuma sai malamai suka ce to me yasa Allah ya shar'anta wannan hukunci saboda abinda ake bukata sun kace wal illa al mafhuma an gani ko lugatun minan nassi hiya ta'arrufu ala bara'atir rahim saboda ana son a san cewa mahaifan mace ta kubuta ba ta dauke da ciki wa khulubihi min alham kuma a san cewa ba ta dauke da ciki ma'ana mahaifa ba ta dauke da ciki shi yasa an kace ta zauna ta yi dai jini uku ko mu ce tsarki uku duk lokacin da mace ta yi tsarki uku daga cikin abin da za a fahimta shi ne ba ta ɗauke da jiki sannan kuma in ji malamai duk wasu sinadarai na mijinta waɗanda da shi ne suke alaƙa za su fita ƙarƙashin wannan jini uku tsohon mijin don saboda mi saboda shi sa ba a ce ta yi jini ɗaya ba domin in ta yi jini ɗaya an san ba ta da ciki to amma me yasa aka ce uku saboda waɗannan sauran abubuwa da suka yi saura na mijin na farko da ke cikin jikinta za su fita shi yasa mace wadda take karuwa ko da yawan maza suna zo mata take saurin tsufa kuma rashin lafiya ya wata saboda ƙwayoyin halitta na maza da dama ke cikin jikinta sai da mutum jikinta yana wahala wajen mu'amala da waɗannan ƙwayoyi mun gane ko mun gane ba to sai malamai sun kai wani istinbatu sun ka ce to wa yustanbatu za a yi istinbatu bi dalalatin nassi game da abin da nassi ya nuna an gane ko wujubul iddati idda ta zan wajibi alaman faraqat zawjaha ga wadda ta rabu da mijinta bil fashi ta fuskar awan wato awarware aure shine al fashu an gane ko an raba aure idan mace misali ta nemi mijinta ya rabu da ita yace ba zai rabu da ita ba sai ta bashi sadakin shi to tana yiwa ta ba shi sadakin sai a ce to tana idda ko ba ta idda sai a ce tana idda me yasa an kace ta yi idda domin illar da akwai wadda take tattare da matar da mijinta ya sake ta ana bukatar a san mahaifarta ba ta dauke da ciki ita ma wadda ta nemi mijinta ya sake ta ta ba shi sadakin shi bisa don ba wajibi bane to in dai fasho an kai to kina ita ma ana bukatar wannan domin shi alfasu shine araba aure mashar'anta ta raba aure shi ne alfasun yana yi wa mata ita ta nema yana yi wa babanta ne nemi arba aure yana yi wa mahaifiyarta ce ta nema ko ba haka ba saboda ɗansu dalilai wani lokacin dalilan waɗanda suke masu kyau ne wanda suka wani lokacin kuma na son rai Allah ya kyauta to don haka kenan dan qur'ani ya ce matar da aka saka sai a tambaye ka to matar da ba sakin da an kai ba ita nemi arba aure to ita akwai inda gare ta ko babu kaga wanda yake bin zahiri da ce a matar da Allah ya ce an ka sake ta to amma wanda ta mai fusko ba ita ya zama da ita ita ma tana da idda saboda ita ma ana son a san mahaifarta ba ta dauke da ciki illa kenan mafhumul illa abinda an ka fahimta daga waccan dalilin da yasa an kace sai idda shi za a dauko a dora ma wannan ita ma ta yi idda mun gane ko ba mu gane ba tau Allah ya kyauta. To bayan wannan aya ta 228 sai aya ta 229 a shafi na 321 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in khiftum Allah yuqima hududallahi فلا جناح عليهما فيما افتدت به ko ba karan bane idan mace Allah ya haramta ma kace zaka saki mace kuma kace ta ga masa dakin ka to da wani dalilin ka daura auren kenan shi yasa Allah ya ce wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha to yanzu mace ce ta ce ba ta yin auren to shi yasa Allah ce fa in khiftum alla yuqima hududallah nan khiftum wadansu malamai suka ce ba tsoro ake ji ba a'a in kun san cewa alla yuqima hududallah mata da miji ba za su kiyaye dokokin Allah ba dan an yi aure ne don a kiyaye dokokin wa dokokin Allah to sai zaman to ita ba ta son shi ko ko da an yi auren soyayya yanzu kuma wasu abubuwa sun bijiro sai Allah ce to fala dunaha alaihima fi maftadat be babu laifi ga abin da ta fanshi kanta shine ake ce ma khul'i asalin khala'a shine tube abu ko ba karan bane ko ka zare abu daga jikinka fa khala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa to sai malamai sun kace to nan da Allah ya ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi in kun ji tsoron cewa ba za su tsaye da dokokin Allah ba sai malamai suka ce la mafhuma da ba a yi domin kharaja makharaj al-ghalib domin mace ba za ta nemi saki ba galibi sai in ba ta son miji ba wai ana nufin ba mace in ta nemi miji ya rabu da ita dole ba za a raba auren ba sai in sai in an ji tsoron ba za su tsayar da shari'an adam a'a idan dai ta ita ba ta yadda ba kuma yace ta biya shi tace za ta biya shi to ko ana zaman lahiya tana da wannan haƙƙi don haka ka a ce sai akwai sabani tsakankanin su domin aure yana iya karewa to don haka wanga fa in khiftum alla yuqima hududullah la mafhuma lahu dakka take ce yana da mafhumi sai in akwai hatsaniya a ko babu hatsaniya ko ana zaman lafiya shikenan tagga ba ta iyawa ta ce kuma za ta biya ka to shari'a ta ba ta wannan dama shi yasa turawa da suke cewa musulunci ya zalunci mace ya dauki saki ya bayar ga hannun ga hannun namiji a ita ma mace a shar'ance akwai hanyoyin da take neman a yi saki kuma shari'a ta ba ta wannan dama domin musulunci ba son da aka yi a gina gida ba wanda akwai kiyayya tsakanin mata da miji gida wanda akwai soyayya da tausayin juna ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة to kuma malamai sun yi istinbatin wata matsala karkashin wannan shine cewa Allah ya haramta ka kai mu mace sadaki ka karbi abinka ko ba ka bane Allah ya ce wa in aradtu mustabdala zawjin مكان زوج وآتيتم إحداهن قطار ستمي فلا تأخذوا منه شيئا كان شيئا نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم ترغي كومي ككرغا سيما لبسون كتير مخصوص بهذه الآية فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفردت به نمقار وتآية قرآن تاباك داما أو نهاني ككرغا مغاني كومو مغاني با to a nan kuma akwai wani abu mai muhimmanci lokacin da za ta biyan ka shin za ta baka ƙasa ga abin da ka kai ko daidai ga abin da ka kai ko ko fiye da abin da ka kai malamai suka ce a'a kana da damar ka amshi ƙasa ga abin da ka kai ka kai mata miliyan ɗaya ta kawo ma jika ɗari takwas kuma kana da damar ka amshi miliyan ɗinka ɗaya ta kama miliyan ɗaya kai ne karɓi miliyan ɗinka ɗaya waɗansu to shin ya halatta ta kai ma miliyon ɗaya ka ce kai baka taɓa sai an baka miliyon biyu ka ci riba riba goma da goma ga riba aure ga riba kuma sadaki ya halatta ko bai halatta ba wasu malamai sun ce bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ya halatta amma ya zama to akwai maslaha ka aure mace ka kai mata sadaki miliyon ɗaya an gane ko sai wani yana son ta daga gehe yana ganin iyayenta yana ba su kuɗi ana son a kashe maka aure saboda ya aure ta shi mai kuɗi na kun mahaukacin mai kuɗi kun san in an ka tashi siffanta mai kuɗi ko a ce mahaukacin mai kuɗi ko a ce matsiyacin mai kuɗi to ya za a yi ko kahirin mai kuɗi ya za a yi matsiyaci kuma mai kuɗi to in ba yaran hausa ka sani ba kaga ba ka gane an ce kahirin mai kuɗi ba ana nufin wanda bai sallah ba kuɗin sun yawa kenan wasu ka ce to in ka gane don a cuce ka ne kuma shi na son ya nuna na kuɗi ka ce kai miliyan goma za a biya ka ko ba haka ba to amma dai irin waɗannan abubuwan galibi ka amshi abin da kakkai ya fi in ma kana iyawa in ba dole ba ne shari'a ba ta ce abin nan ba sai ka bar su da Allah su ta su ta yi inda duniya ko ba haka ba to kun ji abin da malamai sun kai istinbati karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'a bayan wannan aya ta 229 ko sai kuma ta 230 cif-cif a shafi na 319 ta ita ba da nisa kenan aya ta 200 da nawa da 30 shi ne abinda ake kira mafhumul ghaya duk in kaga qur'ani ya kawo abu ya mai da abu ghaya yana daga cikin abinda adda mafhumul mukhalafa kaga Allah ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd sajmi hatta tankiha zawjan ghayrah idan mutun ya saki mace saki uku ba za ta halatta ba gare shi sai ta aure kaga hatta mafhumul ghaya wato idan ta auri wancan hallat lil awwal shi yake kira mafhumul ghaya mafhumul mukhalafa yana da cewa mafahimul mukhalafa to anan intabihu dan qur'aniyuna masu dangantaka su zuwa ga alqur'ani sai suka ce ai ƙur'ani saki biyu ya ce ya ce abbalaku marratani sun ka ce a cikin ƙur'ani allah ya ce saki biyu na mallamai sun tun suna ƙarya wai kaji mallamai suna ƙarya ai wannan magana kuskure ce malamai ba ƙarya suke yi ba suna magana ne da nassi tana yiwa su yi kuskure ba wuce malamai ba sa kuskure ba nan ba masu mai bane amma kai ne ma baka fahimci alqur'anin ba don da Allah ce at-talaqu marratan sai ce ni fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan kaga ko ka rike bayan saki biyu ko ka saki to bayan wannan kuma sai Allah ce fa in tallaqaha in ya sake sakinta fala tahillu lahu ba za ta halatta gare shi min ba'd bayan saki biyu in ya kara da uku ai min ba'd talqatayn kidan ya kuma in yayi biyu ya kara da uku kinan kai qur'anin ma baka gane ba mun gane wannan da kyau shi yasa dalibai mu maido hankalin mu ga ilimi na istinbati domin yana taimaka maka wajen fahimtar nassi da kuma raddi ga shubha matsala bata kare sai waɗansu malamai sun kace to da yanzu da aka ce fala ta illu da sai an kace mi hatta tankiha zawjan ghaira sai ta aure wani namiji sai wasu malamai musamman yanzu wanda zamani da muke tunda ra'ayi ne na waɗansu malamai na hanafiya sun ka ce to kun gani ashe mace tana da izinin ta ba da kanta aure ba tare da wani ba domin ƙul'ani ya ce hatta tankiha sai ta aura ba a ce hatta tunkaha ba domin an ce nakaha ya aura an kahahu ya auren masa Allah ce wala tankihul mushrikati sai ce mi hatta yu'minna kakko aura kaga da shi ke aure amma da an ka zo wajen mi wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kakko auren musu dan ita bace auren da ita ake hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha cewa ayyu mamra'atin an gane ko naka hasbi bi ghairi izni waliha fa nikahuha batil batil batil amma saboda turawa suna son cewa mace ba ta da hankalin da za ta zaɓi mijin da ya dace ya zauna tare da ita musamman budurwa musamman ma kai mace ba ko ba zaura ce galibi mace san ciwon kanta ba saboda galibin wanda mace take so makaryaci in kana aiki da gaskiya da wuya mace ta so ka amma in ka iya ƙarya to mace tana son ka saboda ɗabi'an mace da yaro ƙarya ga ɗaukar hankalinsu to shi yasa ba a yadda mace ta ba da kanta ba kuma in an kabar wannan zina za ta yaɗu cikin al'umma to su ko turawa suna son a samu ra'ayi shad ko wata aƙida wadda take danganta zuwa ga musulunci wadda adda ara shadda batila sai a ce cikin musulunci ba akwai wannan sai suka ce to ai gashi qur'ani ya ce hatta tankiha dan haka mace in ta ba da kanta aure yayi saboda suna son ƴan mata su rinka ba da kansu aure ba tare da izinin iyayensu ba tana son ɗan giya ta aure shi su kowa iyayensu sun ce a abu su yadda ba sai a ci nono a musulunci ai Allah ce hatta tanke ha don haka tana da izinin ta ba da kanta aure kenan kawai ta je a kai sadaki da inda ta kai sadaki a ɗaura mata aure da wanda suke so kun gani ana son a yaƙe mu da nasu muna ganewa to amma ya za a yi musu wadda sai an ka ce a nan an hankalta ma wadda ake magana nan asali ba ma budurwa ba ce ba zawara ce suna an ce fa'in tsallaka ha in ya sake ta budurwa ce ko zawara a ga zawara ce sannan ita zawara kanta ba cewa an kai ta ba da kanta aure ba a'a ya zama to tana da tana iya zaɓin miji amma ta sanya wani ya wakilce ka idan aka ce ‘ya'yanmu za su ba da kansu aure ko zina ta kai da wani an kama su ta ce a ita ta yi ta ba da kanta kuma musulunci ya baka damar ka ba da kanta aure ya baka sadaki shi kuma ce ai ya kai sadaki ina an ka daura auren ba musulmi kaga sai zina ta yaduwa cikin al'umma mun gane ko mun gane ba shi yasa ga dan lokaci taho shi ce maka a'a qur'ani cewa yi hatta tanki habai ce hatta tunka hab sai a ce a'a Allah ce wala tunkihu mace aurar da ita aka ba ita ce aurar da kanta ba idan an ka kawo miji ba ta son shi ko da nagari ne ba ce a cikin sa ba amma ita ma ba a yadda ta kawo dan giya kenan sai in an samu inda an ka dace tana son shi kuma mutum ne na gari amma tana son shi ba mutum ne na gari ba ba za a yi ba ba ta son shi ko mutum ne na gari ba za a yi shin mun gane ko mun gane ba tau mas'ala ta gaba bai karkashin wannan aya malamai sun kai iskin bafi na raddi ga 'yan zahiriya kusan 'yan zahiriya su suke su duk abinda ba a gani cikin nasi karara ba su yarda da kiyasi ba mazhaba ce ta dawudun zahiri sheikh muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi jami'al musulmi ya ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake yi ma 'yan zahiriya raddi ya kafa hujja da ita ƙur'ani ya nuna idan mace aka yi mata saki uku ba za ta halatta ba sai mijinta ya yi wani ya aure ta sannan ya yi ya sake ta to sai shakiri ya ce to su 'yan zahiriya a tambaye su idan mijinta mutuwa ne ya yi bayan ya aure ta misali da shekara goma sai ya mutu shin ya halatta ta koma mijinta wancan na farko ko bai halatta ba idan mijin masu kan ba don shi ƙur'ani cewa yi fa'in tsallaka ha fala ta hindu na hukumin ba'adu hatta tanki a zaujen tsaira fa'in tsallaka ha فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله كان ستي إن بجن توجه يا سكيتا wanda ya aure ta bayan wancan mace ki uku babu da ta koma to shi wannan miji in ba sakin kai ba mutuwa yi su yan zahiriya su babu nafsi wanda zai nuna mana yadda za a yi kaga a fahimta yan zahiriya ba za ta koma ga mijin ba sai dai ta hakuri sai ta aure wani namiji shi ma in mutuwa yi ba ta koma ga wancan shi ma in mutuwa yi sai dai in an samu mijin da ya sake ta kaga ga fahimta gurguwar fahimta ce muna gani wannan da kyau hau matsala ta ƙarshe wadda za mu ɗauka ƙarshen wannan aya wadda za a iskin baƙi shi ne idan mutum ya aure mace ya yi mata saki uku sai bayan ya mata saki uku sai ya bata yanzu tana son ta dawo sai ya ba ta kuɗi ta aure wani mutum ko ya ba wani mutum kuɗi ya aure ta don ya sake ta shi da da hausa aka ce ma alamin kashe wuta ko tun da abin da ake nufi da wuta saki uku kenan an daga abu ɗauka shin ta halatta gari shi ko ba ta halatta ba jamhurin malamai sun tafi cewa idan da mata da miji suka yi ittifaki ga wanda za a ba kuɗi ya aure ta ta sani kuma don ya aure ta to sai kuma shi wannan mijin wanda ya aure ta an kai ittifaki a kai mai ita zai sake ta shin wannan auren akwai shi ko babu shi sannan in an yi shi shin za ta halatta ga wancan mijin ko ba za ta halatta ba to amma muttafaqun alaihi in dai an kai wannan auren in dai ba su sadu da shi da ita ba ba aikwanci aure ba babu malamin da zai halarta maka ita a duniya don hatta tankiha hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ce ma wannan mata hadisi na rifa'a hatta tabuqi usailatahu wa yazuqa usailatahu sai an yi kwanciya aure dai aka kace to in an kai kwanciya aure ko da an yi ganin baki hanafiya suka ce akwai auren tana iya dawo mijinta waɗansu malamai jambu suka cewa a'a in dai da haɗin baki na miji da na mata an kai auren ma'ana shi wancan ya sani wanda zai auren ita ma matar ta sani shi ma mijin ya sani aka yi suka ce auren babu shi don dama ba da kyakkyawan niyya a kai shi muna ganewa to shin idan matar ce ta yi aure ita miji bai sani ba malamai suka ce wannan babu ne shi in ta kashe auren da shi da miji ne shi in ta ci amana wancan miji shi ya sa mace da an ce maka saki uku mijin ta yi mata to da yawan mutane suna jin tsoron auren ta muna ganewa to shin in mijin na yayi yace a sakan mai ita sun ka ce babu auren tun da shi shi ne ke auren amma shi shi ne ci amanuka tunda in ta yi aure da zama da miji to duk dai inda ta kai ta kawo wanda duk yayi wannan aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsini masa la'ana Allah muhallil wal muhallal lah wanda duk yayi aure don shi halatta ma wani mata Allah ya la'ance shi shi ma wanda an halatta mai matar yayi Allah an ce shi muna ganewa to ita kanta inda saninta an kai ita ma Allah an ce ta mun gane ko mun gane oh Allah ya kyauta to shine waɗansu malamai suka ce babu ma auren tunda shari'a ba zai umarni da wannan auren man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabbun suka ce auren babu shi amma dai da yawan malamai suka fi cewa haramun ne yin haka amma auren akwai shi saboda a zahiri akwai shi kuma ana iya samun haihuwa in kace auren babu shi to ƴaƴan da aka samu cikin wannan aure ya zaka da su amma dai duk da haka malamai suna kiran wannan mutum at-taysul musta'a bosulan aure wanda duk ya aure mace don ya halatta mu ita suna dai at-taysul musta'a bosulan aure an are shi na shi barbara ya halatta mana mata Allah ya kyauta Allahumma amin aya ta gaba ita ce aya ta 200 da 30 da 3 a shafi na 300 da shafi na 100 da 33 ko ba haka bane to bari mu fara da 133 mu gani shafi na ɗari da talatin da uku shi ne istinbati wanda malamai suke yi ƙarƙashin nafsi biyu ko fiye da biyu kun san mun faɗa lokacin da ake faɗar ƙa'idodi na istinbati cewa ana iya istinbati bin nafsi al-mufrad ko bin nafsi al-wahid da nafsi guda akwai al-istinbat bil rabt bayna an-nassayn aw akthar ya zama to an dauki nassi biyu ko fiye da biyu shi yasa wata mas'ala in ka ji malamai na bayanin ta ba wai aya guda ce aka hada ba ko ko hadisi guda biyu sai da an ka hada ayoyi ne da hadisi sannan an ka fitar da mas'alar in kai rike aya guda ko hadisi guda ba za ka iya istinbat da wani lokaci to bari mu dauki misali na wannan Allah ya ce walwalidatu tatilu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn walwalidatu iyaye mata yurdi'na su shayar suna shayar da auladahunna ko ƴaƴansu hawlayn shekara biyu shekara an sanya mata suna hawl daga hala ya hukuna abin da ke kewayi wa rabar duk shekara tana jewayi kamilai cikakku to idan muka duba sai malamai suka ce to wannan aya wani na iya cewa to ya Allah bai ce ku shayi da su ba labari Allah yake bayarwa sai an ka ce khabarun uri da bihi al'amur والوالدات ليرضعن اولادهن حولين كاملين umurni ne Allah yake ba su sai waɗansu malamai suka ce to ai ana zancen alwalidatu in an ce alwalida ba ta ta haifi ɗa shin matakka idan tana gidanka tana shayar da ɗanka za ka biya ta kuma za ka biya ta da wannan wasu malamai suka ce idan mace tana gidanka tana shayar da ɗa to biyanta za ka yi amma zance mafi inganci idan mace tana gidanka to babu zancen ka biya ta abin da za ta shaɗa don kai a ɗauke da nauyin ta sai suka ce to ai Allah ya ce wal walida to Allah bai ce wal mutallaqatu ba sai aka ce a'a saboda hukuncin shayarwar ya shafi wanda aka saka ya shafi wanda ba a sake ta ba shayarwar duka hukuncin ya shafe su sannan kuma nan Allah yana son ya tunatar da ita ita matsayin uwa take ba matsayin matar da an ka saka ba ta daina kallon sakin da uban yaro ne ta yi kallon ɗan na ta ne da na uban don saboda ba a san wanda ne ta amfani yaro ba muna ganewa to wani hukunci ne malamai sun kai istinbati karkashin wannan ayar sai malamai suka ce da wannan ayar za a istinbatin karamcin ciki ciki ƙaramin ciki ma'ana daga wani lokaci ne ciki ya zama yake zama tuwa namiji ne wanda ya aure mace a gane ɗan ɗan shi ne bari mu yi bayan da koyi da hasu da za kowa zai gane sai malamai suka ce da wannan ayar da wata ayar wadda aya ta cikin suratul baqara wal walidatu yurdi'na auladahunna sace mi haulaini kamilaini shekara biyu sai kuma Allah ce cikin suratul ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu sace mi 30 shahra da dokar cikin mutun da yaye shi wata 30 to dan haka tunda an ce da shayar da yaro ya ɗauki shekara biyu shekara biyu wata nawa ne ashirin da sha biyu ga sha biyu ashirin da hudu to cikin talatin idan aka fitar da ashirin da hudu nawa ke saura shidda to don haka ɗan wata shidda ɗan halittu to kaga yanzu kowace aya wani bayanin take yi can daban amma sai malamai suka hada su an kai istinbatin wani hukunci shi yasa ilimin istinbati yana taimaka maka ka daina gaugawa in ka ji magana ka ce ba haka bane a'a ka bi a hankali ka tambaya me yadda dalilin da yasa aka faɗi wannan magana har a baka dalilan sai ka gani shin ka gamsu ko baka gamsu ba domin idan ka yi inkarin mas'ala aka baka dalilai ko ka gane gaskiya ce ba za ka karɓa ba yana da wahala sai shi ɗan ya ce ma kai in ka yarda ba ka fara sai ka koma yanzu kanka ne kake karewa ba addinin Allah kake karewa ba Allah kai mu tsari Allahumma amin yanzu mun samu shafi na 100 da 33 ko sai shafi na 300 cif cif to nan kuma me yasa aka kawo wannan aya shafi na 300 cif cif shafi na 300 cif cif yawwa to shi ne suka kawo ta karkashin al-istinbat bi dalalat al-ishara can an kawo ta ne karkashin istinbat bil rabt bayna an-nassayn kinan nan istinbat ne murakkab an hankalta ba aya guda bace an hada aya biyu wani lokaci ma fiye da aya biyu za a hada nan kuma an kawo ta bi dalalat al-ishara saboda shi nassin da yace wal walidatu yurdina auladahunna ba yana magana bane kan hukuncin ciki yana magana ne kan hukuncin shayarwa shi ko nassin da yace wa hamluhu wa fisaluhu wa fisaluhu 30 shahran yana magana ne kan daukar ciki da yayi dan adam wata 30 ba an kawo shi dan a fitar da karancin watannin ciki ba amma idan aka hada su bi dalalatul ishara in an ce dalalatul ishara shine abinda ba kan shi nassi yazo ba amma za a fitar da shi karkashin nassi mun gane shi yasa aka kawo ta ana aya ta gaba sai aya ta gari biyu da talatin da shida ita ko a shafi na ɗari uku ko ba ka da bani yawwa ɗari biyu da talatin da shida inda Allah ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين nan sun kawo ta ne istinbati bi dalalatul ishara in an kace dalalatul ishara abinda ba nassi kan shi ke magana ba amma karkashin bayanin nassi za a kunce kunce wannan nassi an kawo shi dan a nuna maka cewa idan ka saki mace kafin a kawo ta gidanka kafin a farlanta mata sadaki ya halatta ka sake ta ko ba ka nan bane tunda yace la gunaha alaikum babu laifi akan ku in tallaqtumun nisaa ma lam tabsuhunna aw taqridunahunna fariida da ana da tinki nan halatta dai mutun ya saki mace ba a kawo ta gidan shi ba to amma sai malamai suka ce to wannan kuma yana bada cewa ashe aure yana iya inganta ko da ba a faɗi sadaki ba domin ya ce malam ta masu hunna au ta fridu da hunna farifa ana iya a ɗaura aure a ce sai daga baya za a yanke mata sadaki don aya ta ce malam ta masu hunna au ta fridu da hunna farifa domin an kai zancen saki ai aure bai yiwa na ai zancen saki ba aure bai inganta ba bidalalatul ishara wannan shi ake kira ne kafin tafwid in ji malaman fikihu aure na fawwata sadaki ma'ana a daura aure a ce daga baya za a yanke maka sadaki ya halatta idan an kai rikici kuma sai a koma ni sadaqul misli sai a ce to yanzu tunda mata ta ce ita ba ta yarda da sadakin ba kuma mijin ya ce bai yarda ba shikenan sai a ce to yanzu a kai gidan alkali irin wannan mata a ire-irenta nawa ne ake musu sadaki sai alkali ya duba ya ce to irin wannan a yankunan mu kaza ake mata sadaki idan mijin ya sadu da ita ce ba zai ba da wannan sadaki ba sai a cikin sadaki ya ba da sadaki an gane ko ko da ya ce ya sake ta ta ci sadakin idan kuma bai shiga da ita ba to shi kenan in yace sakin ta zai shi alƙali ce to mun ji yanzu irin wannan sadakin ta kaza rabi za ta kawo domin wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum to yanzu kuma kafin a yanke ne ya sake ta yana son ya gudu ba sai ya ba da sadaka ba amma ya bata mata su donan ya ɗaga mata aure alƙali sai shi yanke ya ce to irin ta kaza na kuma rabi za ka ne tun da gudu da yake sosai in ya shiga da ita ta ci sadakin gaba ɗaya an gane ko? eh eh an kone da kuɗi ne ko kuma in ba a kai ta ba waɗansu malamai suna ganin tun da ba a kai ta ba shi kenan tun da an yi saɓani sai a yi bayan mana mun gane ko? Allah eh eh an daura aure ba a kai ka sai an kai sabani tace ita miliyan guda da ce a'a jikka 500 ko mutum 1000 a'a abin tace ita bata yarda ba yace shi bai yarda ba to in ya ga dama sai yace ya saki yi shi babu ko shi tun da dama an yi sabani kan sa dai ita ta yi zaman ta gidansu shi ko shi ta kai eh ta rasa komi tun da dama ba a farlanta ba kafin a daura aure amma da an farlanta da alƙali zai ci da shi ya ba da rabi in kuma ya kai sadakin sai a ce to su su mai da mai rabi illa an yi afuna aw ya afu wallahi bi yadihi qudratu nikah sai in shi ya ga dama ce ya ga kuma tace kai kuma shi da kuma ya karkara eh yasa shari'a ba abinda tammance sai dai in baka sani ba aya ta gaba 238 a shafi na 108 ko da shi za mu fara shafi na 108 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce hafizu ala salawati sai ce min wassalati al-wusta nan na malamai sun kai zancen abinda ake nufi da al-atfu atfu ya an ka ce al-atfu mu abinda muka dauka an hada abu da abu ko ba ka da bani to sai malamai suka ce al'atufu ɗin nan yana da wato shiga cikin juna yana yi wa a yi atufu bainal mutabayinaini abubuwan da kishiyoyin juna ne su ne mutabayinaini daga bainana sai an ka ɗauko ta bayana kamar inda Allah ce alhamdulillahi lalai khalaƙar samawati wal aksace ni waje al'azurmati wani kaga da azurmatu da annu ai mutabayinaini ne ko kuma in an kai atafi an ya kuna bai na kuma talazu al'afi bai na mutalazi mai wala talbisul haƙa bilbaɗi kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya domin da gaskiya da ƙarya mutalazi mai da an ce abin da gaskiya ne ya nuna kishe sharin da abin da an ce ƙarya ne ya nuna kishe gaskiya sannan akwai afu ba'adu shai'i alayhi a yi aɗafin abu a kan sashen shi hafizu ala salawati sai ce mini wasu salatul wusta a yi ita salatul wusta ba sai sallah kake ba to wannan zai baka istinbatin ana atqu shay'i ala ba'd shi yasa in ka gane shi kaka ce cikin qur'ani akwai kuskure a'a ita salatul wusta tana cikin salloli amma an keɓance ta saboda wani matsayi da take musu kuma zance guda biyu da malamai suka fi zaba na salatul wusta shine ko la'asar ko kuma asuba amma waɗansu sun ta cewa ma azhar ce wasu sun kace magariba ce wasu sun kace ni isha'i ce duk waɗannan maganganun guda biyu duk wani wasu sun kace salatul wusta azhar wasu kace la'asar wasu kace magariba wasu kace isha'i wasu kace subahi amma dai da maganganun da aka fi zaɓa su ne sallar asuba da sallar kuma la'asa wani na aiki wato me yasa suka ce azahar sai suka ce a ai ita azahar bi a gabanta bi a bayanta wasu suka ce la'asar ita ma bi a gabanta bi a bayanta dukkan da bayan ne matsalolin ilimi ɗaliban ilimi akwai su jibge Allah ya kyauta so mi yasa to ita an ka keɓance ta saboda wani matsayi da take da shi tanazzalul mala'ikatu sace mi wa ruhu ne ne arru to shi da shi mala'iku mala'ika jibrilu bai cikin mala'iku an keɓance shi saboda wani matsayi da yake da shi da haka balaga ce ta qur'ani ka aka baka da irin wannan sai kuma atfu shay'i ala shay'i li ikhtilafi sifatayn ayi atafin abu akan abu amma ba dan zatin ya bambanta ba a'a sifar ce ta bambanta da an ka ce ghafiriz zambi wani ne ghafiriz zambi mai ga mai gafarta zunubi wa qabilit tawbi to wani ne qabilit tawbi to ikhtilafu sifatayn shi sa an kai atafi ba wai ikhtilafu zati ba shi yasa suke cewa nuzzila ikhtilaf as-sifat manzilata kum nuzzila ikhtilaf nuzzila ikhtilaf as-sifat manzilata ikhtilaf az-zawat sabbih isma rabbika al-a'la الذي خلق فسوى ولله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى ها kakka sa tsammanin kullum an ka kawo wa ana nufin abin ya canza zatin ba kullum ka canzawa ba gakka ta yi a zuwa maka wayo shi yasa kafirai da sun ka ce a wata rana a ce Allah wata rana a ce Rahman wata rana a ce Rahim kenan allolin ma da yake faɗi a shi allolin daban-daban na sai Allah ce a qulidu Allah aw idu Rahman ayyamma tad'u fa lahu al-asma'ul husna kenan ko larabci in baka gane shi ba za a yi maka da shubha a wuce da kai Allah ya kyauta to a safha ta 800 da safha ta 100 da 80 da shidda safha ta 186 shine inda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a tsaye da sallah, da a kiyaye sallah, ko ba ka ba, amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗi rakawo inda za a yi cikin sallah ba. An gane ko? Saboda mi, nan mi za mu fahimta, saboda ya tuno wanda zai da mutane bayanin yadda za a sallah. kenan sai da manto nan kamar wa aqimus salata mujmali wa atuz zakata mujmali wa za a ba zakka ya za a fitar da ita duka sai ka kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma kace ba ka kuma ba sunna ko kace ba za ka kuma ba sunna ba amma ka yi aiki da ita a aikace bayan ka karyata ta ko ku kace kai ban kawai shi yasa ɗan ƙur'ani ne suke cewa akwai sallah waɗanda ga yin sallah irin wanda muke yi su bahin raka a biyu a zahar hudu la'asar hudu magariba isha'i sai an kace to ina ina aya wanda ta ce a yi sallah haka sai sun kace a ai Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajlihatin masna wa thulatha wa ruba' ai Allah ya sanya mala'iku masu fikafikai sai an ka yanke daga fikafikai shikenan dama dubara su kenan ko su yanke farkon nasu ko karshen nasu sai su rike inda musu to dan Allah ya anka ce masna wa thulatha ba su fikafikan mala'iku su daga wani sallah nan ba ma san can sallah ake yi ba to mun ji masna sai suka ce biyu a'a ba isra'ila anka ce ba can sun ce ayi mata goma sha takwas don an ce fanki huma za malakun min nisa'i masna sun ka ce bibbiyu kai mata kenan hudu kenan wasu lata da uku uku shidda kenan sun zan goma wa ruba'a hudu hudu sun zan sha takwas nan ko da an ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi da'il malaikati rusulan uli ajnihatin kaga ne da zai ce muku kafin kan mala'iku wa kai amma sai an ce masu na sai ce biyu to nan me yasa baka ce duk biyu ba subahin ka kuma raka abu wa thulatha uku uku nan me yasa baka ce magriba ba ai raka shidda wa ruba'a hudu hudu kuma hudu din biyu na muna da azhar muna da la'asar muna da biyu so kaga ita isha'i ba ta shigo ba mutahi hakan din ba shi yasa waɗansu daga cikin su suna sallah irin wadda hadisi ya zo da ita dama suna cewa ai kahin a haihi bukhari da muslimu ana sallah ai shi bukhari bai ce ma yayi shi na ya gwada musulmi da yake sallah ba cewa yayi ga yadda an karwaito wanda an ka saukan ma qur'anin ga yadda ya sallah don ka ayyuka wani sai a ce maka wai wani annabi da aka saukan ma buhari wani annabi da aka saukan ma muslim ka za ka su dubara ce maka a taurawa aka saukan ma da ita ka ce annabi musa to injila ha sai ka ce annabi isa alkur'ani ba sai ka ce annabi muhammad sai ka to buhari da musulmi wani annabi na su kan basu sai a turka ba cewa an kai an sabkar da su ba shi wanda an ka sabkan ma da qur'ani yadda ya yi sallan na shi buhari ya rubuto maka shi buhari na mabaci shi shi ya kirkiro da ake sallah ba mun gane wannan to yanzu bayan wannan wasu daga cikinsu sai sun ka ce kai sallan nan duk dubarar da za a yi ba a samu ta amma dai ka tahi da kadi da gabas ka ce Allahu akbar dama as-salatu huwa du'a in ka tibi gabas ka karanta abin da ka iya sai ka juya kai ka tahiya babu ruku'i babu sujada suna aka ce ma hands up hands up masu yin sallah da tsaye babu kuɗi babu sujada cikin yan qur'ani ne eh tsaye tsaf kenan sunan su kenan sun kace dama Allah ya ce ba annabi allabi yaraka hina taqulu Allah na gare ka lokacin da kai tsaye don haka sallah tsaye kira da kai wasu sun kace tunda Allah ce ayi sallah bai hudu ruku'i ba ya ce ayi ruku'i ya ce ayi sujada amma bai gudun da za'i sun kace bai da bukata don haka ita kanka wasu sun kace a'a sallar in raka'a guda ta kai ta isa muna ganewa wasu kuma suka ce kai a daina yin sallar don Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ake kan yaqini ka bauta ma ubangijin ka sai sai yaqini ya zo ma suka ce to ai yaqini shi ne qur'ani don haka tunda alqur'ani ya zo ba bukata kai sallah da ka gane qur'ani ai babu wata gaskiya wadda an yaƙini sai ƙur'ani to da ka gane alƙur'ani ka daina sallah ka daina azumi ka daina zakka ka daina aikin hajji to waɗanda abubuwa sun koma hayaniya mun gane ko to Allah ya kyauta shi yasa su da suka iddi'ai suna bin alƙur'ani kuma sai suka yi sabani wani ya ce a daina sallah wani ya ce a yi tsaye tsaf wani ya ce a yi raka'a wani ya ce a yi raka a ɗaya wani kuma shi sallah irin tamu wasu da sun kama su sun kama su sai suka ce kai kai kai kai kai guda kan wasu daga cikinsu da suka masu sai suka ce to kukunci wai ina da muka gano sallar sirar ƙwa'ani suka ce ai kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya zo a duniya ai ana sallah sai muka ce yayi haka ne tunda Allah ya ce annabi Isa ya ce wa ausali bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma Allah ya ce wa annabi Musa wa aqimis salata li dhikri sun ka ce ai kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wa ana sallah don haka sai muka ce to mun ji mun yarda to shi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama waye koya musalli tunda mun yarda mun yarda kafin ya zo ana sallah amma waye koya mai sallah sai suka ce a'a wai zamanin annabi ya yi sallah sahabban shi sai sun ka gani da sun ka gani an gane ko sai suka yi koyi suna yin sallah Allahu akbar Allahu akbar diyan su sun ka gani jikokin su gani jikokin jikokin jikokin sun ka gani har sun ka kawo kaga ashe sun yarda da waɗanda sun kai sallan nan aikin su da sun kai tare da annabi amma ba su yarda ba da labarin da suka bayar wanda an karuka sai an ka ce to mun ji ba an ce ai annabi kafin ya zo ana sallah kuma Allah ya ce ma annabi thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa kuma kana bane ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi ai an ce annabi shi koyi da su sai mun ka ce to mun ji annabin da daggare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi Isa ko to ina son ka hadu koyar misalan dan qur'ani ya ce musu hadu ba wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad kaji ya ce annabin zai zo bayan shi kaga musu hadu ba to ka hada mai wai koyar misalan to Allah ya kyauta shi yasa irin waɗannan abubuwa muna fatan wanda an darbin ganewa ya gani aya ta gaba sai aya ta 255 a shafi 225 shafi na 225 an gane ko? shi ne istinbati bati ita ce ayatul kursi ko Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum ko bai ta bace to waɗansu masu istinbati na ƙarya dama mun ga muku akwai masu istinbati na ƙarya kana samun su cikin ƴan shi'a cikin firqat dalla cikin ƴan shi'a cikin irin su aqidodi waɗanda ba na gaskiya ba da kuma hulatu sufiyya wanda suke iddia'in sufanci amma sai su danganta kansu zuwa ga batiniya da haƙiƙa sai sun kace Allah ce man zallabi yashfa'u indahu kaga muna abin da muka sani man daban ko za daban allazi daban wane ne ya isa yi ceto wane ne ya isa yi ceto a wurin ubangiji sai da mu sai da izinin Allah sai sun kace ba haka ake nufi ba sun kace man wanda zalla ya kaskanta bi ya shafau to shi ne ma'abucin ceto inda mu a wajen Allah ta ga ta zama hayaniya shi yasa waɗansu suka ce an kace musu annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne amma ba kamar kowa ba ko ba haka nan bane mutum ne amma ba kama kowa ba don shi manzo ne kuma shi ne shugaban manzanni sai yi zuwa da adam sai suka ce a'a shi annabi kwata-kwata ba mutum bane sai an kace ni addalinu sai an kace Allah ce kul inna ma ana basharun mithlukum ba ba kana bane sai suka ce a'a ba ku gane bane kul kace inna haqiqa ma ana basharun mithlukum ni ba mutum bane tamkarku to irin waɗannan abubuwan akwai su rubuce shi na wani zai ganin irin su ya kawo ya sa kuma da yayi wani kokari ga kuma Allah yana cewa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya kyauta wace aya ce ta gaba aya ta 200 da 77 shafi na 100 da bakwai inda Allah subhanahu wata'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihati ko wa aqamus salata wa atuz zakah kuma kan kullu lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun malaman ahli sunna sun kafa hujja da cewa wannan yake nuna aiki yana cikin imani waɗansu sai suka yi istinbaɓi sai suka ce a'a alwawu wawul afirke in an ka ce ja a musa wa isa ya nuna musa daban isa daban to innal ladina amanu kaga imani daban wa amilu salihati aiki nagari daban sai aka ce a'a wanga sifar ce ta bambanta amma shi aiki yana cikin imani don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a wata riwaya bid'un wa sittuna shu'ba sai dan Qur'ani ce dan Qur'ani da kafiya wani wuri a ce 60 da wani abu wani ce 70 da wani abu to ayat da yace bid'un wa sittuna shu'ba bai ce faqat ba ko ba ga bane inda ya ce 66 ne kadai ko 60 da kaza ne kadai cewa bid'un wa sittuna a wata riwaya sai ce ni bid'un wa sab'un kuma bai ce faqat ba dan shu'ab na imani suna da yawa bai kawo hasur ba so nan da Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihat wagga wawun ba tana nuna imani daban ba aiki nagari daban mm shi aiki nagari yana daga cikin imani kamar da yace tanazzalul malaikatu sai ce mi ah mala'iku suna sabka da mala'ika jibril shi mala'ika jibril cikin mala'iku to dan haka al'amalus salih yana daga cikin yana daga cikin musamman imani mun ji wannan ko ba mu jiya ba to wannan in baka gane shi ba sai ai wasa da hankalinka shi yasa al-iman a wajen ahlus sunna huwa qawlun bil lisan an gane ko a a al-iman i'tiqadun bil jinan zuciyarka ta kudurta ta yadda ba shakka shine jinan wa ƙaunun billisan kuma ka yi furuci ka faɗa an gane ko wa amalun bil'arkan kuma gabanka su yi aiki yazidu bitta'at imani yana ƙaruwa in kana ɗa'a wa yankusu bil ma'afi kuma yana raguwa in kana saba ma Allah wannan shine ta'arifi na imani a wajen ahlus sunna ko da lafuzan sun bambanta don ana cewa nutqun bil lisan ko bakar bane wa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi kalmomin ne sun ka bambanta to wannan in baka rike shi ba za a samu matsala shi yasa su wajen waɗansu aiki na gari bai shiga cikin imani kaga sun yi sun karetar da hadisi al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba ko bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki na gare da rashin imani kai ku kato kafuri to sannan inda furuci in mutum bai kudurta ba in ka kudurta baka faɗa ba bai yi shi yasa abu talib manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ta ƙoƙari ya ja hankalinsa ƙulla ilaha illallah amma da bai faɗa ba duk da yake ya san abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi gaskiya ne wannan bai shiga da shi musulunci ba to shi ko amalun bil arkan sai ka yi aiki da gabbai ka ce ka yi imani amma ba ka aiki ba gaskiya ba ne shi yasa waɗansu wata mazhaba ce sunanta karamiya ba ka taɓa jin ko ‘yan karamiya sun ka ce in ka ce la'ilaha illallah ko ba ka yadda ba cikin zuciyarka ka zama ne imamun ƙurtubi ya ce wannan magana ƙarya ce don Allah ya ce wa minan nasi man ya ƙuru aman na billahi wa biliyomin afirka ce min wa ba hun bi mu'mini ba wani ne ga shi ko sun faɗa to su ko da suka ce imani baya karuwa baya raguwa shi ma wannan ƙarya ne imamu bukhari har babu yayi akan wannan ya kawo ayoyi kafin ya bijiro da hadisi Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu sace mi zadatuhum imanan kaji imani yana karuwa walladhina ihtadaw zadahum zadahum hudan wa atahum taqwahum هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أيهم أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يا يعني إيمان إلى الله sannan in kafirci yana karuwa bi mafhumihi kenan kuma mi imani yana karuwa wa amman ladina fi qulubihim maradun satami fazadatuhum rijsan ila rijsihim kafirci ya karu kuma a cikin imani bai karuwa shi da haka to Allah ya kyauta dan haka dai wannan turawa sun yi amfani da wagga akida ta karamiyya da ita ce suke sun su kafirtar da 'ya'yan musulmi a yanzu sun ka ce kawai kai zamanka musulman non pratica musulmi amma wanda bai aikin komi na musulunci tun da cikin kiristanci akwai catholic non pratica to a samu musulman non pratica musulmi wanda bai aikin komi bai sallah bai zakka bai azumi bai hajji non pratica kawai sai ka shiga aljanna shi yasa ku shiga da wasu sun bar sallah wai imani cikin zuciya shi in kayar da Allah ba sai kai sallah ba waye zo da wannan addini turawa da suke so a yada wannan tashi kai sallah kai azumi kai zakka annabawa sun fi kowa imani sun fi kowa sanin Allah kuma sun fi kowa yin abin da Allah ya ci kada wani ya dauke ka sakari ya kada ka cikin halaka Allah ya kyauta saboda lokaci yayi za mu je hutu kaɗan insha Allah ta'ala sannan mu dawo abinda muka faɗa da mutum da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh